فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka fatul majid li sharhi kitab tauhid yau muna biyar ga watan shaban hijira mazala sallallahu alaihi wasallam na da 444 wanda ya daidai da 25 ga watan biyu miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun fara karanta hadisin ali bin abi talib inda malin yake cewa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم بيان يا غباتا منا كان غباتا عندما نيكي جاء قوله من ذبح لغير الله سطري نكرشي أشاهنا دريدا ستن دولو bayan mun karanci maganar shekul islam ibn taimiyya kala kauluhu man zaba hali ghairillah faɗa manzala sallallahu alaihi sallama da ya ce wanda ya yanka ba don Allah ba ya yanka da wanda sunan wani ba Allah ba ko kuma ya yanka ba don Allah ba don wani abu da ba kala shekul islam rahimahullahu ta'ala shekul islam wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ce fi kaulihi ta'ala wama uhilla bihi li ghairillah da abinda aka kururuta shi ba da Allah ba da sunan wani aka yanka ba da sunan Allah ba da sunan doguwa ko da sunan wani aljani ko da sunan wani ruhani ko da abin da ya kama da haka zahiruhu annahu ma dhubiha li ghairillah mithlu an yuqalu hadha dhabihatu li kadha kwatamcin a ce a zahirin abin da za a ce an yanka shi ba don Allah ba. Misali a ce wannan yanka ne na kaza, yanka an yanka wa doguwa ko an yanka wani aljani daban ko wani mala'ika ko abin da kama da. Wai za ka na haza huwal maksud, malai ce don wannan kuma ita ce munuwa, fasawa'un lufi zabihi au lam yalfaz. lafaza bihi aw lam yalfaz ya dace daidai ne babu bambanci a ce mutum ya yi furici da wannan abin da ya yanka ba da Allah ba ko kuma bai yi furici da shi ba sawan ya faɗi da baki ko bai faɗi ba inda mun shi ya yanka ne ba dan Allah ba ba da sunan Allah ba kuma ba dan Allah ba to wannan sai zaman to ya shiga kalkashin wannan babi wa tahrimu hadha azharu min taharimi ma zubiha lillaham kuma haramcin wannan yahi zama karara ga haramcin da aka yanka kawai dan nama don a ci nama kawai wa kala fihi bismil masihi wa nahwa kuma a zai yanka dan ya ci nama sai ya ce da suna almasihi ko kuma da abin da ya kama da haka mun gane ko ya ce ba da suna Allah sai ce da sunan masihi كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه لله kuma kamar yadda abinda za mu yanka ko muka rige muka yanka muna kusanta da shi ya zuwa ga Allah madaukaki da nuha da nuha da nihin kusanta da shi ya zuwa ga Allah madaukaki shine yahi tsarkaka kuma shine yahi girma da abin da muka yanka da sunan Allah amma mun hicin nama. Mun gane ko? Kenan abin da za ka yanka da sunan Allah kana nihin da wannan yanka ka kusanta da Allah maɗaukaki ya tsarkaka da girma da abin da za ka yanka da sunan Allah amma kana nihin ka ci nama. Wa kulna alaihi bismillah kowane muka ce bismillah فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة idan an haramta abinda a lokacin da za a yanka shi aka ce da sunan almasihi isa ko kuma da sunan zuhura fala'an ya harumu maƙila fihi li ajil masih au zuhura au ƙusi da bihi zalika au la shi ne yi cancanta kina abinda a ce ya haramta da abinda aka faɗi cikin wajen yankan shi aka ce da sunan almasih ko zuhura ko kusi da bihi zalika ko aka nuhaci wannan aula shine mafi cancanta fa innal ibadata li ghairillah azam to wannan bautawa wani Allah madaukaki to wannan shine mafi girma nam azam kufran shine mafi girman kafirci min al isti'anati bi ghairillah da neman agaji da wani Allah ba da Allah ba malam ya yi dogon taliki da Allah za mu dawo kan shi insha Allah wa ala hadha absa wannan ne walau dhabaha li ghairi llahi mutaqarriban ilayhi la haruma da dai mutum zai yanka ba dan Allah ba ba dan Allah ba li ghairi llah mutaqarriban ilayhi iya neman kusantuwa zuwa ga Allah madaukake la haruma to wannan abin yanka da ya haramta ko wannan aiki kan shi ya haramta mun gane ko wa in qala fihi bismillah ko da dai ya ce bismillah to wannan aikin wannan da yayi haramun ne shirka ne ba domin yankan da yayi ba dan Allah ba kuma ya nihi kusanta ya zuwa ga Allah madaukaki kuma ya ce bismillah ko da ya ce bismillah to wannan ya haramta kama kad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhihi al-umma malai ce kamar yadda wasu ɓangare na munafukan na al'umma suke yi allazina kad yataqarrabuna ila al-kawakib bi-dhabhi wal-bukhuri wa nahwi dhalik wanda suke kusantuwa ya zuwa ga tauraru da yanka su yanka saboda taurare kaza aw al-bukhur ko kuma turaren wuta ko abin da ya kama da haka wa nahwi dhalika da abin da ya kama da haka وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال ما ليتي ضد cewa wa'annan mutane ne wanda suka yi ridda yankan su bayya halitta da kowane hali lakin yajtami'u fi dhabihati ma'nani sai dai a yanka cikin wannan yanka ma'ana guda biyu sun tattaru al'awwal mani'ani afwal abubuwa guda biyu wanda aka hana sun tattaro al'awwal abu na farko annahu mimma uhilla bihi li ghairillah na daga cikin abin da aka kururuta aka ambata shi ba da sunan Allah madaukaki ba da sunan wani abu ne aka yanka ba da sunan Allah ba wannan kuma abu ne wanda ya zamanto haramun ne an yi hanin game da shi wa thani abu na biyu annaha zabihatun murtad cewa kuma yankan wanda ya ridda ne shi ma kuma wannan sai zama to haramun ne abu biyu wa'anda aka hana sun haɗu a cikin wannan aiki qultu malai yace hadha la ikhtilafa fihi bainal ulama wannan mas'ala babu sabani cikin ta tsakanin malamai wa amma idza dhubiha lilahm wa dhukira ala dhabihati isman al-masiha مسيح أو أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء ما لنجي سيدي abinda aka yanka domin a ci nama kuma aka ambaci akan wannan abin yanka aka ambaci suna almasi ko kuma zuhura kenan tauraro wannan wanda ake cewa zara wa nahwi zalika da abin da ya kama da haka fa hadha alladhi fihi khilaful ulama wannan ne akan shi ke da sabanin malamai ya halitta a ci ko bai halitta ba wa kalamu shekul islam haza ya dullu ala annahu ya kulu bi taharimi mala ya ce maganar shekul islam ibn taimiyya rahimahullah na nuni akan cewa ya tahi akan cewa haramun ne wa wafaqahu ala zalika ba'd ulama kuma wasu shashen malamai sun dace da maganar shi na'am ذكر القرطبي في تفسيره Imam al-Qurtubi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ambata a cikin tafsirin shi qauluhu ta'ala yace fada Allah madaukaki da yace wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismallah alai kada ku ci abinda ba a ambaci sunan Allah ba akan shi wajen yankawa thumma istathna qauluhu sannan kuma ya toge qaulahu fada Allah madaukaki da yace wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum abincin da aka ba Kirista da Yahudawa wanda suka yi yanka hillul lakum ya halitta gare ku yanzu Allah madaukaki ya haramtar da a ce abin da ba sunan Allah aka ambata ba a kan shi wajen yanka sai aka keɓance kuma ɓangare na mene ahlul kitab Allah sai hudda abincin yanka ko abincin ahlul kitab ya'ani zabihatul yahud wan nasrani yahudi wan nasrani ana nihin yankan bai yahudi ko kirista wa in kana nasrani yaqulu inda dhabhi bismi al-masih ko da dai wannan kirista zai yanka yace da suna al-masih ne wal yahudiyu yaqulu bismi uzair shi kuma bai yahudi yace da sunan uzair wa dhakara qawlu ata kuma malam imamu qurtubi ya ambata fadal imamu ata rahimahullah kul min dhabihatin nasrani wa in qala bil bismil masih yace ka ci daga yankan kirista koda ya ce da suna almasih ne lian Allah ta'ala kad abaha zaba'ihim domin Allah madaukaki tabbata ya halattar da abiban yankansu wa kad ulima ma ulima ma alima ma yaqulun kuma bayan Allah ya riga ya san abin da suke faɗi wajen yanka amma ya halatta haka nan وذكر مثل مثله عن القاسم بن مخيمرة وهو قول الظهري والربيعة وشعبة ومكحول كما حكى أن بتشكتم تشوانا مجانا دك القاسم دم مخيمرة دا إمام الظهري دا ربيعة دا شعبة دا مكحول قال وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة رضوان الله عليهما intaha mulakhasan kuma ya ruwaito an an ruwaito wannan ne daga ubada dan samit da abid darda daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su wannan mala ya kawo shi ne a takaici thumma qala waman hadha albabi daga wannan babi ne ma yaf'aluhu aljahiluna bi makka abinda wasu jahilai suke aikatawa a garin makka من الذبح للجن نينكا دسكوا الجنو ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نهى أنه نهى عن ذبائح الجن قال صلى الله عليه وسلم يا يهني game da cin abinda aka yanka domin aljani intaha maganar shi ta kare قال الزمخشري امام الزمخشري wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ce kanu idza ishtaraw daran aw banawha أو, استخ... أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك yace mutane sun kasance idan suka sai wani sabon gida ko kuma suka gina wani sabon gida ko suka hutar da wani ido na ruwa marmarar ruwa zabahu zabihatan sai su yanka abin yanka haufan an tusibuhum aljin tsoron ka aljani ya taba su fa udifat ilaihim adh-dhaba'ih lidhalika sai aka raba musu yankan aljannu aka ce abinda suka yanka wannan saboda yankan aljannu ne wa zakara ibrahim al-marwazi imam ibrahim al-marwazi rahimahullah ya ambata anna ma dhubiha 'inda istiqbal sultan taqarruban ilayhi أفتى أهل بخاري بخارى بتحريمه لأنه مما أحل لغير الله هكا إبراهيم المروزي يتي أن ما ذبح عند الاستقبال السلطان أبن دعك ينكا لوكا تندزاء التربو ونشقبا سلكي تقربا إليه أنا نهم كسنتا يزوى قريش باقى الله با أفتى أهل البخارى malaman bukhara garin imam bukhari rahimahullah sun yi fatawa bi tahrimihi cewa wannan ya haramta a ci li'annahu mimma uhilla li ghairillah muna daga cikin abin da aka kururuta ba da Allah madaukaki ba qauluhu fadan fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya la'anci mahaifan shi yani abahu wa ummuhu ana nihin mahaifin shi da mahaifiyar shi wa in alaya ko da dai sun sun sun sun ɗaukaka kakannin kakannin kakanni ba wai sai uba uwaye na kusa gab da gab da gab ba wa fi sahihai wa fi sahihi yazo a cikin sahih bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala cewa manzo Allah wanda tsirayen Allah da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ce min al-kaba'iri shatmur rajuli walidai na daga cikin manyan manyan zunubai mutum ya zagi ko ya ɓaci mahaifin shi qalu ya rasulullah sahabbai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hal yashtumur rajulu walidai yanzu mutum zai iya zagi mahaifin shi qala na'am yace tabba haka nan ne yasubbu abar rajuli kai subba aba zai zagi uban wani shi ma ya zagi uban shi na idan wani ya zagi mahaifin shi da ya zaga shi ne sababi domin ya zagi uban wani uban shi shi ma ya zaga wai subbu ummahu fai subbu ummahu shi ya zagi uwar shi kuma haka shi ma ya zagi uwar shi na daga cikin muguwar tabi'a wadda samari matasa suke da tabi'a zage-zage kaga mutum aminin ka abokin ka da kud da kud da ka tashi sai ka kabra min zagi akan wani abu ka zagi uwar shi ka zagi uban ka wannan kuma muguwar tabi'a ce qauluhu fadan shi da yace sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man awa muhdithan mun karanta wannan muka ce akwai an aka ce muhdathan to an aka ce muhdithan wanda ya ya ya tattaro ya ba wani kangiya wanda ya ta'addanci aka ce muhdathan wanda kuma kirkiro wani abin da ba addini ba aka ba shi kangiya shi da kanshi bid'a kanta قال هو بفتح الهمزه mamdudatan za a yi fataha awa alhamza fataha sannan kuma a ja awa mun gane ko ai dammahu ilaihi shine ya tattaro shi ya tattaro shi ya kare shi ba shi kangiya wa hamahu ya tare shi ba shi da kangiya an yi ukhadha minhu alhaqqa alladhi wajaba alai na a karbi haƙƙin da yake kanshi wannan kuma haƙƙi ne na wanda yake tsakanin shi da wani ko kuma haƙƙin da a kan shi da yake misali doka ce in mutum ya yi kaza dole sai ya biya kaza sai a samu wani sai ba shi kan giya a wannan ya tattaro ko kuma a wani haƙƙin wani ne ya karba ko kuma ya hana shi ki karbi ya hana shi karba wannan haƙƙi kuma abin da ake yanzu so tare wajen hukuma za ka ga mutum ya zo ya yi ɓanna ya yi ta'addanci amma saboda iya da wani a sama a kama shi kawai sai a kira a ce ai wani namu ne ko kuma a mai rangwame shikenan a sake shi kai kuma mai haƙƙin haƙƙin kayar ya sare to wannan ya shiga irin wannan la'anta da kalkashin la'anta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am in kokari gare ka wajen wanda aka wa laifi zaka yi ko dai ka biya shi ko kuma ka bashi hakuri ya yahe mishi amma kuma ba dan saboda wani matsayi da ke gare ka ba ka kira a saki mutum ba tare da an biya wannan haƙƙi ba qala abu su'adat abu sa'adat ya ce na haka ne ko awaitu ilal awaitu ilal manzil kana cewa awaitu ilal manzili na tattaro ya zuwa gida wa awaitu ghairi kuma na tattaro wani kinan na je wajen na je gida ko na ba wani kangiya na tattaro shi na kawo shurina wa awaituhu kuma kana cewa awaitu kenan can da babu mad awaitu kuma ka samu ka ce awaitu wa an kara ba'dhum al-maksur wasu malamai sun ki mutun ya ce awaitu sai dai ka ce awaitu kina al-maksur al-muta'addi wanda yake tsallaka aikin shi na tsallakawa ga wurin shi wa qala al-azhari imam al-azhari rahimahullah yace hiya lugatun sahiha wannan ma awaitun halshe ne na larabci ingantacce na'am wa amma muhdithan faɗar shi da ya ce muhdithan sallallahu alaihi wasallama faƙala abu su'adat yurwa bi kasri dali wa fathiha ana rawaitowa da awa dal kasra muhdithan kuma ana mata fataha muhdathan na muhdithan muhdathan ala alfa'il wal maf'ul kina akan fa'il da maf'ul in ka ce muhdithan fa'il in ka ce muhdathan maf'ul na'am fa ma'anar kasri in an ɗauki ma'ana wadda aka wa dal kasra man min nasara man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu min khasmihi aka wa dal kasra ana nihin wanda ya ba wanda ya ta'addanci agaji da kangiya ya tattaro shi ya ba shi kangiya min khasmihi ya kare shi daga wanda suke rigima da shi wa hala bainahu wa baina an yuqtasa min kuma ya shiga tsakanin shi da a mai kisasi a bashi haƙƙin shi wal fatah idan aka ce muhdathan huwa al-amru al-mubtada' mubtadi'u shine al'amarin da aka kirkiro nafsuhu shi da karan kanshi bid'a kenan ita da karan kanta wa yakunu ma'anan iwa fihi sai kasance tattaruwa anan a cikin wannan lafzi arrida bihi yarda da abin da aka kirkiro a cikin addini kuma aka raba shi akan addini wannan shi ba kaga wannan akwai barazana akwai hadari babba ka san abin nan ba addini bane ba bid'a ne kuma ka kawo kai ta kare shi kuma kana bashi kan giya wa sabr alaihi kuma kai hakuri akan wannan abin da kake kan shi wanda ba na shari'a ba fa innahu idza radiya bil bid'ati wa aqarra fa'ilu wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkar alaihi faƙad awa idan mutum ya yarda da wata bida'a kuma ya tabbatar da mai yin ta a kanta ko da shi bai yi ba kuma bai yi musu ba a kan wannan aiki ko bai yi musu bai mai musu ba bai musunta ba to kamar ya tattaro ta ne ya yarda da ita qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala imam ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ce hadhihi al-kabiratu wannan ita ce babban zunubi تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه تنا شم بمبن مرتبة تنا شم بمبن da shan bambankin martabar da aka bin aka kirkiro akan addini bid'a da ita da karan kanta fa kullama kanat fa kullama kana alhadath fi nafsihi akbar duk lokacin da abunda aka tabbata aka kirkiro shi ya abku a karan kanshi iya da girma kanatul kabira to azam to sai zamanto zunubin hallo wannan zunubi sai zamanto mafi girma na'am kina abin da za a lura da bid'a kanta mataki mataki ne bid'a da mutum zai kirari a mai kirari ko Allah ne ko abu ta sha bamban da bid'a da za a kirkiro akan wani abin da bai kuma bayan haka nan waccan ta yi girma kuma bayan wannan da abin da aka yi abin da ya kama da haka qauluhu faɗar shi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man ghayyara manaral ard Allah ya la'anci wanda ya canza iyaka ta ƙasa iyaka gida ce iyaka gona ce iyaka komice ce mutum gashi an san iyaka wuri kaza ne ga haddin shi ga iyakar shi mutum ya canza ya ƙarawa kanshi to wannan ya kasance ya shiga cikin wannan la'anta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala bi fathil mimi awa mim fataha manar ba munar ba ba minar ba alamat hududuha alamat hududuha shine alamomin iyakarta qala fi nihaya ibn al-asir rahimahullah ya fadi a cikin nihaya ai ma'alimuha manar al-ard ma'alimaha wa hududaha ana nihin alamominta gurabanta kuma da da iyakokinta wahiduha تخم قيل أراد حدود واحدها تخم قال إنا يسمون لفظ نعم إشكالي دي واحدها تخم ɗayan tare sai dai lafazi ne wanda ya zamanto insha Allah za mu bincika wannan qal wahiduha takhmu ɗayanta shi ne takhmu ƙila a rada hudud al-haram al-khas wasu malamai suka ce ana nihin haddi iyaka ta haram keɓance wakila huwa amun fi jami'il ard wannan wasu malamai suka ce wannan ya hada gaba daya dukkan wannan ƙasa kuma wannan shine mafi ala domin zalunci ne shi ko zalunci ko ina Allah madaukaki ya haramtar da shi sai dai a ce la'alla a harami ya yi zamantowa tsanani na haramci game da kuma bayan haram na'am wa arada al-ma'alima allati yuhtada biha fi tariq yanihin hanyoyi alamomin da da su ne ake shiryuwa a cikin hanya wakila huwa an yadkhula ar-rajulu fi mulki ghairihi wasu malamai suka ce shine mutum ya shiga cikin mulkin wanda ba nashi ba mulkin wani shi fa yanqusuhu fa yaqta'uhu zulman ya yanke wannan haƙƙi nashi wannan wuri ya yanke shi ya karbe shi da zalunci qala wa ruya taqum yawwa an ruwaito da taqum makinna la'ana Allah man ghayyara taqum al-ard shi yasa man matsayin manar bi fatahi ta ala al-ifrad wa jam'uhu tuqum jam'in shine wannan tuqum bi dammi ta wal kha innan nan ne malai kamata ya kawo wannan lafazi na wahiduha takham kinna mun gane ko intaha wa taghayyiruha canza ta an yuqaddimaha shine ya ƙara ya ƙara ta aw yu'akhiraha ko kuma ya jinkirtar da ita ya rage ta fa yakunu hadha min zulmul ard sai zaman to na daga cikin zalunci na ƙasa na wuri allazi qala fihi nabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi game da shi man zalama shibran min al-ard tuwiqahu yawm al-qiyamah min sab'i aradin wanda ya zalunci daidai da tsani guda na ƙasa a gona ce ko gida ne ko kare ne ko na abu ya guso ya karawa kanshi daidai da tsani guda to gobe kiyama za a laulaya mashi kamar yadda ake laulaya sarka a wuyan shi a rataya mashi yawmal kiyama ranar kiyama min sab'i aradin tun daga kasa ta bakwai daga kasa ta daya wannan sai kasa har zuwa kasa ta bakwai sai ya dauki wannan nauyin abu abu ne wanda yake da hadari kuma wata hikima ta Allah madaukaki Allah bai sa albarka ba a cikin duk abin da za a irin wannan zalunci ka sa ido kaga duk wanda zai ci iyaka gona baya kai labari baya abin kirki kuma abin bai taka karaya karya ba duk abin da za ka yi baka ji ka samu kunya biyar ko shidda batta baka da mai ita to menene a duniya ka dora kanka wannan abin zalunci haka qala fihi jawazu la'ana ahli al-zulm malam yace a cikin wannan gaba akwai halaccin la'antar ma'abuta zalunci min gairi ta'ayin amma ba tare da kace wani ba Allah ya la'ance shi sai dai kace duk mai aiki kaza irin aiki kaza Allah ya la'ance shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man wanda ba ce wani ba da wani wa amma la'an al-fasiqi al-muta'ayyin fa fihi qawlan game da la'anta fasiki wanda ya zamanto tantakarya fasike an san shi da fasikanci a ce wane la'antacce ne saboda fasikanci shi ba fafihil kaula ne malai ce akwai magana ta malamai guda biyu a haduhuma ɗayansu annahu ja'iz wasu malamai suka ce ya halitta da an san shi fasike ne hutaccen fasiki to ana iya la'anta shi ikhtarahu binu aljauzi imam ibn aljauzi rahimahullah ya tahid akan wannan ra'ayi ya zabe shi wa ghairuhu da wannan wasani la yajuzu wasu malamai magana ta biyu suka ce bai halitta ba al'ance shi duk da yake fasikance shi ikhtarahu abubakar abdul aziz wa shaykhul islam abdul abubakar abdul aziz da shaykhul islam ibn tabiya suka tayi akan wannan ra'ayi baka cewa wani saboda fasikanci ne Allah ya la'ance shi saboda fasikance shi domin mai wa Allah maɗaukaki ya ɗora mai tausayi ya komo ya tuba ya zuwa ga Allah maɗaukaki kuma Allah sai canza mai wannan fasikanci da ya zunubi na fasikancin da ya canza mashi ya zamanto alkhairi ne lada ne a gare shi wa qala an-nawawi rahimahullahu ta'ala imam an-nawawi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata a gare shi ce wattafaqa al-ulama'u ala tahrim al-la'an malamai duka sun yi haɗin gwiwa sun yi haɗin ra'ayi akan haramcin la'anta فإنه في اللغة دوما هلش نلاربتي أنا نهن اللعنة الابتعاد والطرد أنا نهن نسانتا nisa taswa kuma da korewa wa fi shar al-ibtiadu min rahmatillah shine korewa daga rahma Allah madaukaki fala yujuzu an yub'ada man min rahmatillahi man la yuraf halu bai halitta ba a korar da wani daga rahma Allah madaukaki wanda ba a san karshen halin shi ba haluhu wala khatimatu khatima amrihi ba a san karshen al'amarin shi ba na'am ma'rifatan qat'iyyan ba a san ba ƙarshen shi ba sani na takameme a yawar yaya zai haka nan zai mutu a wannan hali ko kuma canzawa zai bali hada qalu dalilan haka malamai suka ce la yujuzu la'an ahadin bi aini bai halitta ba al'anci mutum da karan kanshi takameme musliman kana au kafiran au dabbatan musulmi ne ko kuma kafiri ne ko kuma dabba ce hatta dabba ka duba ka ga musulunci ko dabba ba a daba ka duba ka ce wannan dabba wannan sa ko jaki ko tunki ala alantata ce ba a yin haka na illa man alimna bin nas shar'i sai wanda muka san Allah ya la'ance shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'ance shi da nassi na shari'a na'am annahu mata ala al-kufri ko kuma mutumin da muka san tabbat ya mutu akan wannan abin da yake akan kafirci na'am aw ya mutu alaihi ko kuma iya cikin mutuwa akan lokacin da yake mutuwa akan shi ka abi jahl wa iblis kama abu jahl da iblis wa amma la'anu bil wasfi amma la'anta da kama da kaman taswa ce mai abu kaza la'antacce ne falaysa bi haram wannan ba haram bane ba ka la'anil wasila wal mustawsila kamar la'antal wasila mai ƙara gashin wata wadda za ta zo ta laulaya mata gashi ba na ta ba ta daɗa a yi kwaskwarima ita da kanta wal mustausala kuma wal mustausala wanda ita ta nema a daɗa mata wal washima da mai yin shaushawa tsaga wal mustaushima da wadda ta nema a mata wa akilin riba da mai cin riba wa mukilahu da wanda ya bada riba a ci wal musawwirin da wanda suke hoto wa zalimin da azzalimai wal fasikin da fasikai wal kafirin da kafirai wa la'ani man ghayyara manar al'ar da la'antar wanda ya canza alamomi iyakoki na ƙasa wa man tawalla ghaira mawali da wanda ya jibinci wanda ba masu gidan shi bane ba misali ya je gabawa ne wanda aka ɗayotar da shi ya ƙarƙashin wasu ya je kuma ya rungumi wasu nam wa man intasaba ila ghairi abihi da wanda ya danganu da wanda ba mahaifin shi ba saboda iya ga uban shi talaka ne ga masu kuɗi kawai sai je gida ce ai wacce ba ubana ba ne ubana wa da bai kuɗi ne ko sarki idan wannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance shi wa alaikum assalam hoto mas'ala ce wannan ta kasu kashi daban-daban wasu malamai sun tai akan gaba ɗaya kowane hoto na kamera da wanda ba na kamera ba sai illa ruwa to kuma wasu malamai sun hudda hoton da ya zamanto akwai inuwa a kan shi kama abin da za a zo a sassaka to wannan sai zamanto ya shiga cikin wannan wasu malamai sun ta yi akan cewa gaba ɗaya hoto in dai ba larura ba ne ba to haramu ne saboda menene toshe kofa ta wadda za ta kai ga shirka domin mutanen nuhu alaihi salam wanda suka wannan hoto ne suka yi na mutane na gari na kwarai kuma har aka waye gari sai da suka kai ga suna bauta musu to wannan toshe wannan hanya sai zamanto haramun ne kuma hadisi karara ta yi la'anallahu la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam almutasawwiri wanda suke hoto wallahu a'lam na'am man intasaba ila ghairi abihi wa man ahdatha fil islam da wanda ya kirkiro wani abu a cikin musulunci ba ba musulunci bane ya kawo mutane ya ce ai musulunci ne hadathan au'awa muhdisan ko kuma ya ya ba wani azzalimi kan giya wa ghairi zalika da wani wannan mimma ja'at an-nusus ash-shar'iyyah bi itlaqihi 'ala al-awsaf kamar yanda na abinda nassosi na shari'a suka zo suka yi furuci akan wannan kama masu irin wannan ayyuka la 'ala al-a'yani ba akan ba mutum guda kace wani kaza ne kalance shi wallahu a'lam Allah madaukake shi ne mafi sani abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana na'am na'am sun shiga ciki mana saboda babi ne na na kamar hadisin da ya zo kan riba babi ne na uh, akan taimakekeniya akan abin da ya zamanto sabo ne shi ko Allah ta wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wallahu a'lam